أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wani littafi mai albarka sharhul usul salasa na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah ta'ala yau muna 24 ga watan rabiul awwal hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da tara ga watan goma miladiya na da 2023 sati da ya gabata idan ban mance ba muna kan mas'ala ta hudu bayanin mas'ala ta hudu arabi qaul al muallif rahimahullah arabi'atu as-sabr 'ala al-adha fihi bayanin wannan mas'ala ta gabata mun shiga bayanin inda malam yake cewa was-sabru thalathatu aqsam mun ga wurin ko shahi na goma ƙasa safa ta da ƙarshe bayan malam ya yi bayanin faɗa manzala sallallahu alaihi sallama lokacin da ya tahi neman agaji da goyon baya ga dangin mahaifiyar shi ta'if bayan ya kirayi ƙurayshawa akan addinin musulunci akan tauhidi suka kiya ya kai ga har sun fitar da shi ya tahi neman yaɗa wannan da'awa wajen dangin mahaifiyar shi amma wannan mutane sai suka gama shi da wawaye wanda yara da wawaye har sai da suka rotsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo sallallahu alaihi wasallam hakuri bal ma addu'a ya ce Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah madaukaki ka gafartawa mutane na domin ba su sani ba shine malam yace fa'ala da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban wajibi ne ga wanda yake kira ya zuwa ga Allah maɗaukaki ya yi haƙuri kuma ya nemi lada a bisa abin da wahalhalun da yake ci cin karo da su a cikin wannan al'amari na da'awa. Galwar sabaru salasatu aksab haƙurin na ya kasu kashi guda uku, sabarun ala ta'atillah yin haƙuri a bisa biyayya ga Allah maɗaukaki yi wa Allah maɗaukaki da'a. duk abin da Allah maɗaukaki umarni a aikata abin da ya hana a hannu sallah azumi hajji zakka da dukkan abin da ya shahi dangi na al'amari na addinin musulunci to dole sai an yi haƙuri sale azumi sai an yi haƙuri da yunwa da kishirwa da dukkan wata shawa sallah sai an yi haƙuri da yin ta'arwalla da kiyaye lokuta zakka sai an yi haƙuri an taushe zuciya da rowa dukkan abin da ka sani na ɗa'a to dole ana buƙatar bawa ya haƙuri a kan shi haka kuma abin da abiban da Allah maɗaukaki ya hana shi ne ya ce a saburu ala maharimillah yin haƙuri taushe zuciya a bisa barin abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni a bari ko manzon sallallahu alaihi wasallam za ka ga wasu abubuwa suna da ɗan daɗi amma Allah zai hana ba don komai ba saboda ya jarraba bayi ya ga za su mai da'a za su mai biyayya a cikin abin da ya hana su kuma sai an yi haƙuri an taushe zuciya na uku asabaru ala aqdarillahi allati yujriha yin haƙuri a bisa kaddarori na Allah wanda yake gudanar da ita imma mimma la kasaba lil abdi fi wannan kaddara ko dai ta kasance tana daga cikin abin da wani bawa baya da hannu a cikinta kawai kwatsam take zowa ba shi jayo ta ba bai san ba ma yanda aka yi ta zo mishi wa imma mimma yujrihi Allahu ala aidi ba'd al-ibad min al-idha'i wal-i'tida ko kuma wannan kaddara ta kasance na daga cikin abin da Allah yake gudanar da ita a hannuwan wasu bayan Allah na za su cutar da mutum ko su mai ta'addanci duka wannan kaddara ce zai yi haƙuri hallo akan wannan faɗan malam da ya ce wa dalilu ƙauluhu ta'ala dalilin wannan matsaloli guda hudu ba ra'ayi ba ne ba bal bincike ne a cikin ayoyi na alƙur'ani mai girma da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce wa dalilu qauluhu ta'ala dalilin wannan mas'aloli guda hudu fada Allah madaukaki da yace wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah madaukaki na rantsuwa kamar yadda malam zai bayani kala qauluhu wad dalilu ay ala hadhihi al maratib al arba'ati arba'i qauluhu ta'ala dalilai absa wannan martabobi guda hudu mas'aloli guda hudu fada Allah maɗaukaki da ya ce wal asr Allah na rantsuwa da zamani qala aqsama Allah azza wa jalla fi hadhihi surati bil asr alladhi huwa ad-dahr Allah mai girma da buwaya yayi rantsuwa a cikin wannan sura da al asr zamani alladhi huwa ad-dahr wanda ya zamanto shine zamani wa huwa wa huwa mahallul hawadithi min khairin wa shar kuma shine bagire na abeban da suke afkuwa na alkhairi ne ko na shar bayan da za a yi wani aiki ko wata magana ta abko ba tare da cikin zamani ba duk abin da zai abko sai iya cikin iya cikin zamani ne kuma saboda amfanin shi da darajar shi da girman shi Allah madaukaki yayi rantsuwa da shi fa aqsama Allahu azza wa jalla bihi ala anna al-insana kullu al-insan أن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع Allah madaukaki ya rantsuwa cewa mutum dukkan mutum iya cikin hasara sai wanda ya kamantu da wa'annan kamanni guda hudu al'imanu imani da Allah madaukaki da dukkan dangogi na imani wal'amali salih ya kamantu da aiki nagartacce wattawasi bil haq ya kamantu da yin galgadi da wa'azi da yin gadda riko da addini ko da gaskiya wattawasi bis sabr kuma ya kamantu da yin galgadi da yin hakuri absa cutarwa da za ta zo wa mutum a hali ko a lokacin da ya kirayi wasu ya zuwa ga riko da addini qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa jihadun nafs arba maratib gwagwarmaya da rai yakin rai ko zuciya mataki guda hudu ne ko martabobi guda hudu ihdaha na farkonta an yujahidaha ala ta'allumul huda wa dinil haqqi alladhi la falaha laha wala sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bi shine yake cewa yayi gwagwarmaya da ran shi a bisa neman ilimi na shirya da addini na gaskiya inan dole ne mutum zai tashi ya jajirce a bisa neman ilimin wannan addinin musulunci allazi la falaha laha wanda ba ta da wani rabo face sai da wannan ilimi da wannan addini wala sa'adata fi ma'ashiha kuma babu wani jin daɗi a cikin rayuwarta sai da wannan addini tare da ilimi wa ma'adiha da makomanta illa bihi sai da wannan na athaniyatu ta biyu ko martaba ta biyu an yushahidaha ala al'amal bihi ba'da ilmi shine mutun yayi gwagwarmaya da ran shi a bisa aiki da wannan ilimi da ya karanta kai ya zamanto yayi ilimi amma rayuwar shi ta sha bamban da ilimin da ya karanta ilimin shi a gehe guda rayuwar shi a gehe guda ba haka ake so ba amma mun ganin cewa amfanin ilimi aiki da shi kuma wannan kulura ko da a rayuwa wannan ta zamantakewa ta yau da gobe me yasa ake tuhumar kasashenmu da ci baya saboda ilimi ake bi ba aiki da shi duk abin da aka karanta a cikin takarda ne kawai a littafi ne an limke an aji ba za a gan shi a rayuwa ba ba za a gan shi a tabbace ba to haka kuma uwa uba al ilimi na addinin musulunci asalan dama ilimi na addini saboda aiki akai idan mutum ya karanci ilimi na addini bai aiki da shi ba to wannan tabbata hasara ta kai hasara zai kasance ilimi zai kasance mushi hujja a kan shi maimakon ya zamanto shi hujja ne tashi gobe kiyama qala an yujahidaha ala ala al-ilmi ala al-amal bihi ba'da ilmihi الثالثة مرتبة تأكو أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلم shine gogor maya da ranshi abu sa kiraye zuwa ga wannan ilimi ko addini da ya karanta ya karantar da wanda bai sani ba kuma matsalar da take afkowa da yawa zaka ga zaka samu mutane Allah madaukaki ya ba su ilimi maimakon su yi kokari su yada wannan ilimi sai su taskantar da shi a kansu kawai ba su karatar da wani barantana al'umma ta karu ba kuma mun gani hadisi ya tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallama ya da ilimi na daga cikin ayyukan da ba sa yankewa bawa ko da ya mutu aw ilmun yuntafau bihi na'am qala ar-rabi'atu mas'alata ko martaba ta hudu an yujahidaha ala sabri ala mashaqqi ad-da'wati ila Allah وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله فإذا فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين martaba ta hudu shine yayi gwagwarmaya da ran shi a bisa yin haƙuri kan wahalhalun da zai cin karo da su a ɓangaren da'awa ya zuwa ga Allah maɗaukaki da cutarsuwan mutane da za su mishi ya jimri ya yi haƙuri akan wannan gaba ɗaya idan ya cika wannan kamanni ko martabobi guda hudu ilimi aiki da shi kira zuwa gare shi haƙuri a bisa cutarsuwa idan ya tattara wannan martabobi guda hudu to tabbata ya kasance daga cikin rabbaniyi malamai wanda suka zama to na Allah madaukaki wannan su ne ake cewa rabbaniyu mutumin da zai yayi ilimi ƙarƙashin ya yi addini ƙarƙashin ilimi imani kuma ya yi zamanto cikakken imani da ilimi ya yi aiki da shi ya kira wani sannan kuma mene ya yi haƙuri to ya kasance haka ya zamanto daga cikin mutanen Allah maɗaukaki wanda ana ce musu rabbaniyu wallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surati bil asri ala anna ana ala anna kullal insani fa huwa fi khaybatin wa khasaratin mahma kathura ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة Allah ya yi rantsuwa a wannan Sura da zamani amsa cewa dukkan mutum iya cikin taɓewa da hasara, duk yanda dukiyar shi ta yawaita, ‘ya'yan shi suka yawaita, matsayin shi ya girmama da ɗaukaka shi, ta ɗaukaka suka girmama, sai kawai wanda ya tattara wannan kamanni guda hudu. shi kaɗai ne baya daga cikin hasararru da tababbu kina al'amari na duniya ba a lura da shi ‘ya'ya da dukiya da matsayi da mulki duka ba abun lura ba ne ba a wajen Allah maɗaukaki abun lura wajen Allah shi ne mene tsoron Allah maɗaukaki wannan roƙo da wannan in ba haka ba mutum iya cikin hasara domin dukkan wannan abubuwa da aka ambata ba za su wa mutum amfani ba gobe kiyama sai in ya kamantu da wannan kamanni qala ahduha ahduha al-iman shine na farkon su imani wa yashmalu kullama yuqarribu ila Allah ta'ala min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi shine imani ya kumshi dukkan abin da ake kusanta ya zuwa ga Allah da shi na kuduri ne ingantacce akida ce ingantatta da ilimi mai amfani nan malam na ina tsokace akwai ilimin da baya da amfani asani al'amalu salih abu na biyu shine aiki nagari na kwarai wa huwa kullu qawlin aw fi'lin yuqarribu ila Allah shine dukkan fada ko wani aiki wanda yake kusanta suwa zuwa ga Allah madaukaki bi an yakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan ya kasance wanda wannan aiki yayi ne dan Allah iya da ikhlasi ba dan aji ba ba dan a gani wannan aiki ba to wannan aiki sai zamanto salih kamar yadda Fudail bin Iyad rahimahullah yake cewa aiki bai ya kasancewa nagari na kwarai sai ya samu sharadi guda biyu sharadi na farko umarni daga Allah da ikhlasi sharadi na biyu husnul mutaba'a ya zamanto ya bi karantarsuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kawa a cikin wannan aiki da zai to wannan a wannan ne a lokacin nan ne ilimi yake kasancewa aiki yake kasancewa nagari na kwarai a salisu abu na uku a tawasi bil haq shine yin wasiya galgadi da juna da gaskiya wa huwa tawasi ala fi'il khair shine mutun aiwa juna wasiya da aikata alkhairi wal hatha alaihi da zazahawa akan shi wa targhib fihi da kwadaitaswa a cikin shi arabi'u at-tawasi bis sabr yin hakuri da yin galgadi tunatar da juna da yin hakuri bi an yusi ba'dhum ba'dan bisabari ala fi'li awamirin lahi ta'ala shine shashen mutane bayi suwa shashen su wasiya akan yin haƙuri da umarni abubuwan da Allah maɗaukaki ya yi umarni a nan kuma ƙalƙashin haka umarnin manzala sallallahu alaihi wasallama ya shiga wa tarki maharimillah da barin dukkan abubuwan da Allah maɗaukaki ya hana wa tahammulu aqdarillah kuma mutum ya yi haƙuri da abin da Allah maɗaukaki ya ƙaddara mishi kai ya ɗorawa wani wa inna ma ya yi haƙuri duk da cewa ƙaddara ta kasu kashi-kashi akwai ƙaddarar da bawa iya iya gusar da ita in ya sami ikon gusar da ita sai gusar da ita misali la ƙaddara la gobara tun wuta ta tashi a gida baya kawai ya kalle ta ce ai Allah ya ƙaddara zai yi ne ƙoƙarin kashe ta haka in ya faɗa wani wuri wani za a yi ƙoƙarin tsamo shi da abin da ya kama da haka wannan ƙaddara ce wadda ana iya ƙoƙarin gusar da ita kuma akwai kaddarar da bawa sai dai barawa Allah maɗaukaki ikon shi ya sallama. Kala wata wasi bil haƙƙi wata wasi bil sabar ya ta zammana al'amur bil ma'arufi wa nahi anil munkar, Allah zai ni bihi ma ƙawamul ummati wa salahiha, yin galgadi da yin da riko da gaskiya da yin haƙuri sun ƙumshi al'amuran umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki. allazaini wa'anda su biyu bihi ma qawamul umma da su ne wannan al'umma ta musulmi ta musulunci take tsayawa wa salahiha da su ne ake samun nagartar wannan al'umma wa nasruha da cin nasarata wa husulul sharaf wal fadila da samun sharafi daukaka da falala in babu umarni da kyakkyawan aiki da hani da mumuna aiki to wannan al'umma da ta zama to lalatatta Allah madaukaki na cewa kuntum khairu ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ina wannan shine khairiya akan wannan al'umma umarninta da kyakkyawa aiki da hani da mumuna aiki kuma ku sa ido ku gani inda al'umma azba ake kara zube ba wanda yake cewa ayi kaza ba wanda yake cewa ka ayi kaza wace irin rayuwa za ta kasance rayuwa da ba ta yi daɗi ba to shi nan malam shi yasa ya ce da wa'annan ne ake samun tsayuwa ta wannan al'umma da nagartarta da nasararta da samun ɗaukaka da falala. Allah maɗaukaki na cewa ga tana a sha kawo. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kun kasance al'umma wadda take da alkhairi, wadda ta kowace al'ummomi alkhairi. Ukhrijat linnasi wadda aka fitar da ita daga mutane ta'muruna bil ma'ruf. Da wannan ne kuka yi fice kuna umarni da kyakkyawa aiki wa tanhauna 'anil munkar kuna hani ga mummuna aiki wa tu'minuna billah kuma kuna cikakken imani da Allah madaukaki qala shafi'i rahimahullahu ta'ala imamu shafi'i wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi da ya zo kan wannan aya sai ce law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatuhum inda a ce Allah madaukaki bai sabkar da hujja wata hujja ba akan mutane akan halitta shi sai wannan sura kadai suratul asal asr lakafatuhum to da ta ishe su da ta ishe su zama hujja kan cewa su bautawa Allah madaukaki shi kadai qala al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa babul ilmi qabla al-qawli wal amal cikin sahih al-bukhari yake cewa babi wanda yazo ke bayanin ilimi gabanin fadi da aiki nan ilimi shine jagoran aiki da faɗa duk aikin da za a yi babu ilimi ƙalƙashin shi to lalatacce ne baya da ba yadda zango haka duk faɗar da za a yi babu ilimi tare da ita to faɗa ce wadda sai an samu kuskure cikinta qala wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan faɗa faɗa Allah madaukaki da yace fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik ka sani Allah nan sai umarni da menene da neman ilimi qala fa'lam mene annahu la ilaha illa Allah sai kawo da al'amarin tauhidi imani ta san cewa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma aiki ya zo kala wastaghfir li dhanbika sannan kuma ka nemi gafara zunubanka fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amal sai ya fara da bayanin ilimi umarni da riko da ilimi gabanin fada da aiki malam yayi ta'liqi kala ash-shafi'i huwa abu abdullah muhammad bin idris bin al-abbas bin uthman bin shafi'i al-hashimi al-qurashi ولد في غزة سنة سنة مئة بعد خمسين وتوفي بمصر سنة مئتين وأربعة وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمه الله رحمة الله تعالى عليه إمام الشافعي شيني أبو عبد الله وانا الكنية شيني بابا عبد الله سنش محمد بن إدريس محمد دان إدريس دان عباس دان عثمان دان شافعي بهاشمي بقريشي wanda aka haife shi a Gaza, Palestine kenan, shekara hijira tana da ɗari da hamsin ya rasu a misra ƙasar misra tana hijira tana shekara ɗari biyu da hudu kuma na daga cikin manyan-manyan shugabannin mazhabobi guda hudu wanda bayan abu hanifa imamu malik sai shi na uku imamu shafi'i sai kuma ahmad bin hanbal ala jami rahmatullahi ta'ala alal jami rahma allah ta ƙara tabbata a dukkan taliki na biyu da ya ce ƙalal bukhari rahimahullah قال مراده رحمه الله منفى إمام البخاري أنا أن هذه السورة كافية للخلق كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله شيني wannan sura ta isa ga mutane halittu akan zazawawa da riko da addinin Allah madaukaki inda babu wata hujja kawai sai wannan sura to ta ta ishe su kira da riko da addini bil imani da imani wal amal salih da aiki nagartacce wa da'watu ila Allah da kira zuwa ga Allah wa sabru ala zalik da yin hakuri a bisa wannan walaysa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatu lil khalqi fi jami'i shari'a ba wai mun shi ba cewa wannan sura ta wadatar da mutane da dukkan shari'a a'a ta isa dai hujja ta tunatar da su akan ruko da addini da yin ruko da ilimi da imani nagartacce da kira zuwa ga wannan addini da hakuri akan shi وقوله لو, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلى هذه السورة لكفتهم أي أن العاقل البصير أنا نهم مي حنكلي مي بصيرة إذا سمع هذه السورة إذا يجو أن السورة أو قرأها كوي كرمتاتا فلا بد أن يسعى إلى إلى تخليص نفسه من الخسران kenan dole ne zai tahi yayi gwagwarmaya zuwa kubutar da ran shi daga wannan taɓewa wadda Allah maɗaukake ce dukkan mutane suna cikin hasara sai wa'annan wa zalika bi tisafi bi hadhihi sifatil arba wannan kuma yayi kokarin kamantuwa da wannan kamanni guda hudu al imanu imani shi kuma imani baya kasancewa nagartacce sai da ilimi wal amalu salih da aiki nagar na kwarai shi ma baya kasancewa nagar na kwarai sai da ilimi wa tawasi bil haqq da yin wasiya da gaskiya shi ma kalkashin mene ilimi domin baka kira da jahilci wata wasu bi sabar kuma da yin wasiya da hakuri wa alaikum assalam imamun shafi'i rahimahullah maimakon imamun bukhari na'am ga imamun talikin imamun bukhari da yace a talata al-bukhari huwa abdullahi huwa abdullahi muhammad bin isma'il bin ibrahim bin al-mughirata al-bukhari ولد ببخارى في شوال في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ونشأ يتيما في حجر والدته وتوفي رحمه الله في خرتنك بلدة على فرسخين من سمر سمرقند ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين إمام البخاري أنا ماء الكنيا أبو عبد الله كما يند إمام الشافعي أكتبه واني أبو عبد الله Muhammad bin Ismail sunan shi Muhammad dan Ismail dan Ibrahim dan Mughira al-Birdizwa mutumin Bukhara al-Bukhari dangane ne ya zuwa garinsu Bukhara, gana a wannan gari ne aka aihe shi Bukhara a watan Shawwal, hijiran manzala sallallahu Alaihi wasallama tana da dubu, a, tana da ɗari da ta- da tis'in da hudu, kuma ya rayu iya marayi, Imam Bukhari tun iya ƙarami mahaifin shi ya rasu, ya rayu ƙalƙashin mahaifiyar shi, kulawa ta mahaifiyar shi, ya rasu wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi a wani gari wanda ake ce mai karnata gari ne a a farsaki guda biyu daga sarmakan don mutum zai sarmakan a daren sallah ta eh, azumi shekarar hijira tana da 256 قال استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل إمام البخاري يا كو حجة دوانا آية أبسا واجب تنهارا da neman ilimi gabanin dukkan fada da aiki wa haza dalilun athari wannan kuma dalili wanda yake da gurbi daga alqur'ani da sunnar mazala sallallahu alaihi wasallam yadullu ala anna al-insana ya'lamu aw- awwalan wanda yake nuni cewa mutum wajibi ne ya sani da farko thumma ya'malu thaniyan sannan yayi aiki karo na biyu wa hunaka dalilun aqli kuma akwai dalili na hankali nazari wanda za a yi tsokaci a kan shaidullu ala annal ilma qabla alqawli wal amal wanda yake nuni akan cewa yin ilimi gabanin aiki da fada wa zalika li anna alqawla aw al amala la yakunu sahihan maqbulan hatta yakuna ala wifqa shari'a wannan kuma dalilin cewa wata fada ko wani aiki bayya kasancewa ingantacce karbabbe sai ya kasance da ya dace da abin da ya zama to shari'a ne ita kuma shari'a ba a dace ta da da jahilci wala yumkin an ya'lam al insana insanu anna ilmahu ala wifqa shari'a illa bil ilm amalahu wala yumkin an ya'al an ya'lam al insan kuma bayyayuwa mutun ya san anna amalahu aikin shi ala wifqa shari'a ya dace da shari'a illa bil ilmi sai da ilimi walakin hunaka ashiya'un ya'lamuha al insanu bi fitratihi sai dai banda wannan akwai wasu abubuwa wanda mutum yake sanin da yanda fitra da Allah madaukaki halicce shi akan kal ilmu bi anna Allah ilahun wahid misali sanin mutum cewa Allah shine abun bauta wanda baya da abokin tarayya fa inna hadha qad fatara alaihi al-abd futira alaihi al-abd Allah madaukaki ya halicci bawa akan wannan fitra ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير دليلا haka ba a buƙatuwa ya zuwa wata wahala mai girma fi ta'allumi a cikin wannan sani amma masailin juz'iyya game da hukumce-hukumce wanda suka zamanto na reshe ne bangaruruka ne al muntashira wadda ta yadu fahiyya lati tahtaju ila ta'allumin wa takdi wa takrisi juhud ita ce wadda take buƙatuwa ya zuwa ilimi neman ilimi kuma da jajircewa a bada a matsakaimu a neman ilimi ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk